لصادقون قال بل سولت لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake haɗuwar a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magara mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan ku da bin Abdullah Allah mana muwafaka gashi da yau muna biyu muna 29 ga 28 28 ga wata na Ramadan hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da biyu ga wata na shida shekara 2019 Allah mana jagoranci to insha Allah dai ganin aka sai da babu wanda ba dadi a haka na ma dai insha Allah abin da ya saura na lokaci za mu an taba shi na tambayoyi kai tsaye kafin lokaci ya kare insha Allah eh insha Allah kan asaba da za a yi kira a lambar da aka saba kira ma lamba 96 99-01-62 kenan 96-99-01-62 sai lamba ta mu mai lamba 94-32-50-42 Allah man jagoranci na'am assalamu alaikum Salamu alaikum.
na'am alaikum salam lafiya alhamdulillah Wani a irin kamar sahabbai ko annaba a kowane suka zauna a nan Afirka ko kafafen koyarwa da.
to shi ke naje can na'am alhamdulillah na'am eh kenan muna fata dai kenan za a yi kira a lambar da aka bada assalamu alaikum
Assalamu alaikum harama.
na'am alaikum salam da labarat
Wai kamar gatar fitri yaron kamar yaro sabon aihuwa ma za a yi mutum shi da gatar fitri ko kuma da yi a wata.
to naje insha Allah assalamu alaikum bismillah
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Abdurrahman Mamaliki ne.
to bismillah
Sahun na idi da take zama hansa yawan nazari larura ce ko kuwa?
to
Don mashin.
assalamu alaikum assalamu alaikum na'am Eh, muna hata da yanwa kenan za a ƙoƙarin kira lambar da aka bada a takaice wanda yake maganar eh, sahabbai wanda suka zo afirka eh sahabbai da dama ma kuma haka annabawa ma a afirka haka ɗauka afirka masar misar ce haka ethiopia sahabbai sun zo kuma suka hijira da dama ma haka masar ga irin su annabi yaqub su annabi yusuf da yan wanshi ga annabi ibrahim da ya je masar amma yana ne in ka ce shigo afirka nan cikin nan wajajen mu to sai tarihi na aka ce na baka na wasu malamin na aka aka amma a hakika allatattawai haka yana da wahala wanda a ce sahabbai ne illa akwai bangare na agadas wanda ganin tabbas sahabbai sun shigo wajen su libya sun shiga magarib to wannan bai hana abin tarihin da aka kawo a ce kamar ga otobin nafi ne cikin nan da ake cewa amma babu wani asar wanda ke na hakika ga shi ko a rubuce amma dukkan alamu aka ce akwai zawo wasu daga ciki dan karkara ce guda da libya da bangaren agadas wannan allahu alam ba na tabbas a rubuce akan shi gaskiyar magana sai maganar zakar yaro yaro in yau aka haifi yaro yau aka haifi yaro sallah ce gobe za ku damu shi magana sahu da yake magana sahun idi kamar da ya faɗin da ruwa da ya ga kuma wurin don abin da aka hana sallah a gaban liman inda akwai wuri a baya mataka babu wuri a baya liman babu abin da ya hana kai a gaba don wannan wuri ne kuma ya ga ta kanta nagarin ma ba wakin ƙarshen abin da ka samu ne kuma ma tabbas babu wuri a baya rashin wurin a baya ya kawo haka yankin idan ba wuri a bayan liman kin darura ta sa a yi a gaban liman mataka amma akwai wuri bai dace kai eh assalamu alaikum alaikum salam malam na kun lahara an fahimta ne alhamdulillah
dan baya sai gare ni bisa kan wani yaro da ya kauro gidanmu eh
gidansu a nan gari ne eh amma dai gidanmu yake a nan yake su yake da eh mu za ku da mishi zakai kono ko kuma a gidansu za a wutar to na gane shi kenan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am bismillah to wannan mai maganar eh, zakar yaro da ya bace tun da ko kuke ciyar da shi alahi bane ba amma duk da ba ɗan wannan ihsan ne kyautawa ce amma don da yake yaro wanda yake wajibi ka ciyar da shi shine aka ɗora maka hudda mai zakata kono iya na ta bace wace iya wani su hudda musu sun dan ma ina ke dan su ne to ya da gudun ba san wai gosu ce ya mutu ko a nan ba ina ya hudda mushi tun iya hannun ku assalamu alaikum
Wa'alaikum salam barka barka alhamdulillah assalamu alaikum Muna bara addu'a.
to Allah amsa Allah ya bukatu mu alheri na'am Allah ya yi.
amin assalamu alaikum na'am Suna da lafiya bismillah assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam
na fahimta lafiya alhamdulillah
na tambaya ce ne kan sai bismillah
malam kamar ina kuke da mijin da in aka rasa laifi ana neman ya fiya ya ya kuma ya ce Allah yana kona mutum
ya ce mi ya ce Allah yana kona mutum to na gana shi gana assalamu alaikum assalamu alaikum
alaikum salam barka na'am Rashin lafiya.
la la ha
Tambaya gare ku.
to bismillah
Eh, wai salatin annabi eh wanne ne sallallahu in kai ɗaya Allah zai baka goma in kai goma Allah zai maka ɗaya.
to
Eh shi ne.
na ji assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam salam Eh, ni muna wai a mana bambancin tsakanin asar da kuma hadisi.
eh to Eh, wasu ne. Mm, da- da- to assalamu alaikum alaikum salam.
Assalamu alaikum. Na'am. A takaice dangane yau lokacin nan ba da yawa bane ba. Mai maganar eh be miji be yahiya. To, yawa yake kokarin ba san malamin da kika mishi kuma shi irin halin shi ko wani irin halin zuciya shi dai a jumlace dukkan zamantakewa tsakanin miji da mata ɗa da uba sama da ƙasa dai Allah subhanahu wataala ya mana kashi bayan jan hankali cewa wali ya'fu wali safahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum da Allah ya magana ku yahi Allah maka umarni ka yahi ka yi rangwame dole musulmi kowa ka yi rangwame ka yahi Allah da ya maka wannan magana ta ka yi rangwame ka yahi sai ka ce maka ala tuhibbuna an yaghfira lakum ko kai da aka ce ka yahi ka kiya kai ba ka so Allah ya gafarta maka kurakuranka kinan bai dacewa musulmi wani mai laifi har ya zo ya nema dalawa da ka yahi mun kuma ci shi bai yahiwa wannan laifi ne gaskiya akwai butulci kwarai bai dace ba dole ya bukata a yi nasiha ga mutane in dai mutum har yamma da har ya komo in ka tana kai laifi ne in Allah zai zai kama ka laifin ka tsira in Allah zai kama ka da laifin da kai mashi bai yakewa ya tsira to shi kuma Allah sai ya ce maka yayi maka ma aka tambaye ka ka kauda kai ka ga ya guri kama ka sadan kin a ranka ya karama kai ce ka kauda kai kuma ka ji hankalinka Allah ce kai baka so Allah gafarta maka kenan akan haka yan waya dace ka irin wani abun a yi nasiha a yi haƙuri a yahi a kiyaye gaba ka sai aka yi to a gyara shikenan amma a ce idan a ce yan wace da miji kowa bai yafe ko hakin ci a tsaya gaba kiyama ana samu matsala in dai tsakanin ma'aurata guda biyu kowa zai ce shi nashi haƙƙin shi daidai san fursan ɗari sama ɗari ya huta mishi to wallahi daga da wuya za a tsira gaba ɗaya ma ko daidai da wuya tsira don ba a samu ba a rasa duk zamantakewa ya samu shiga haƙƙin ko da kaɗan ne sai me yake cewa magana sai magana salati a salati ga nan salama lalle Allah subhanahu wata'ala shi a nasin da ya magana cewa inna Allah mala'ikatahu saluna ala nabi ya yi wallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah sauka da wannan aya ya bar labarin yana wa Allah da mala'iku suna ma annabi salati ya koma su imani kuma annabi salati to wannan umarnin da Allah ya sahabbai sun zo sun wa annabi ya rasulullah Allah ya mana umarnin maka salati ya za maka salati wannan to shi na hanyoyi ta hanyar wahayi in hadisin ka abin ujira da zai haɗa wayo da dama annabi shi ma bayan shuru bai magana ba can bayan ya shiga halin wahayi da ya rore sai ka lafazin salatin ibrahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakata ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid yana da wannan sigogi na ibrahim suna nabi ya karanta da sabai to don sigogin ya karanta su da dama abinda yake cewa wannan salatin da manzan adam ya kai koya shine salati da yake da wannan garantin da gangare misali imamu shafi rahimahullah iya cewa duk wanda yi rantsuwa misali zai ma annabi salati cikakke kyakkyawan salati bai kubuta sai salatin ibrahimiya kenan shine to amma ka tana sallallahu alaihi wasallam ba ce kama kama salati ba amma da ka tambaya wanne ne shi annabi ya magana Allah ya wahayi na ibrahimiya ne musaura ba za mu ce baka lada ba ko kai ba lada ba amma dai wanda na siru akan shi wanda ba za mu wani kakala ba shine ibrahimiya kina mu shine imam shafi ke cewa me san yawa annabi salati garanti tabbas to na ibrahimiya kamata yi wallahu a'lam assalamu alaikum
wa alaikum salam ba ta shi lafiya lafiya lawan alhamdulillah
malam wai ne hukuncin abin da mata suke yi ranar idi ka zama ta yi ado da turare da komi ta wuto yau matsayin shi wani abu.
to na gana sai mai magana akan asar mai asar da hadisi an haka ce asar abu ne kowace mai duk a ciki akwai hadisi amma kowace mai hadi ta kumshi maganar annabi sallallahu salama da abin da aka dangana mishi da abin da ya hudu da abin da ya kata da maganar sahabbai har ma da yan bayan sahabbai a ta asar iya kumsa gaba daya an ta asar iya ɗaukan hadisin iya ɗaukan na manzan ala iya ɗaukan hatta sahabbai da aikin sahabbai da 'yan bayan sama aka ce asar amma aka ce hadisi to abin da ke da dangane ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka istilahin hadisi abin da ke da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam shine maganar abin ana ayo abin ko da sahabi ne wadi amma na aka ce asar yayi fadi gaskiya magana ta kace assalamu alaikum
alaikum salam
na'am
malam na'am
wani kamar mijin na kan kana wa mishi laifi kana yawan neman yahiya ai dai yahiya ko
na ba shi magana cewa yahi ya kamata a yahi hakuri a yahi wannan kuma tsakanin ba samu na sa mun jiga mishi shi dai abin da ya kamata a yahi ke mana ke yahi abin da ya kamata a yi na hudu eh shi abin da ya kamata ne shi ne a yahi da shi yahi wannan kuma zancen kuma wani akwai mai hali wanda bai da bai hakuri ko bai hucewa wannan kuma ya ita yi Allah Allah kiyaye kuran kudan mutane ta zamantakewa idan Allah ya gama ka da wata abokin zamantakewa iya mai kaushin hali ko mai rashin haƙuri dole ya haƙuri gaji mai baka iya maido mutum ka tankwasa mutum da kai kake so kai haka zai ba haka ma kuma ba mutum wani tsakar kun ga mace tsakar rana ne halin shi haka na kai ma haka ya alme ki kenan halin shi da yawa bai iya sauruwa idan kun ai haƙurin zama da shi kwara assalamu alaikum na'am wa alaikum salam lafiya alhamdulillah na'am ha hmm eh ha sala salam to ya kamanto kamar idan za ka yi da hannu ka yi abin da ke da ba ni ko idan ina yi da hannun na kai da kan sama da abin da nake amma idan ka yi da ka zo kan ban da manci ba ina yin ka to shi ne nake kuma ka salati ga annabi to dole sai an karkar da in ka fara daga farko har ka je cikin ibrahim ko kuma in kai salati ga na Allah musalli ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma ya wadata
na'am na wanda akwai mai maganar cewa mata su yi aro to wani abu ne sananne mata in mata da ta balaga babban mace bayanar da adanta ai an san fitina ne kuma bai dacewa a wajen gidansu a wajen inda ke ba maharamin ta ba wannan bai na al'ada hatta nan sanar da yau da ya magana mata hani ma ce duk mata da ta sa turare ta yi ko- ta abu kata ce masallaci mannoci sallah mata farilla ta yau da kullum ta yi duk mata da ta sa turare kata sallah isha da ta damu kenan a takaice ya- hani ne bai dace ba wurin ibada kuma mana shi wurin wurin fitina wurin gwada abin da Allah ya hana a gwada wannan abu ne a hili bai dace ba shi mai maganar eh, yin wa annabi salati eh shi abin da kullum addini ba abin da ba na kai ne. kullum addini mutum kamata ya diba abin da yake yazo ba abin da kai ba daɗi ba abin da yake amfani gare ka abin da ya fadala gare su habbai kuma tambaya suke ya rasulullah wani shi annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya magana ku yi azkar ku lissafa da yatsa idan ya huce yatsa sau kai kai kai ta wani kurin kai ta kayan ka ba magana da sai ma kai ta yin kayan ka yayi ma sauki bai ka gwada ba amma da kake tausi gana mai gwada cewa wani iya iya azkar na ɗaya da kenan iya gwada maka nan kuma iya shiga ya ga mutum ya shiga ta iya hira iya ja na da gani kadi ma san tausi kadi ba mutum goma gani ka samu takwas ko tara iya jan tausin kuma iya hira to ne tabjin ne yake jan tabjin ne a zakarakin ko kuwa hirar shi kaga wannan abu ne wanda na shagala ce kullum abin kai kullum kai abin da yake ka rinka a zakarakin baki abin da kai kai ba wani bayan kada ka ba kanka wala kuma kai ga gashi lissa wace za ka yi ka yi da yatsa kamar zana ce nan ce gobe kiyama ya ce annabi ce ku yi da yatsa gobe kiyama tana magana kuma za ta ma shaida gobe kiyama na azkar assalamu alaikum radio radio kashe radio kashe radio radio kusan ka na laraba na bismillah a gidan laraba la lau ya kokari alhamdulillah mara da alwari rufe da wajen birni to bismillah wannan la yakun yana gane ku alhamdulillah alhamdulillah. assalamu alaikum assalamu alaikum na'am ina hata kenan dai zai kokarin gano kullum abin da mutum kullum ya kokarin abin da ya yi lada gare shi assalamu alaikum
sai ku zara haram muna laya lafiya alhamdulillah to ma sha Allah wai bayan Allah Muhammadu da ga Sallallahu ba alaihi ko wani malamin wasallam.
da za a gaya mini radiyallahu anhu
to yawa na kuma mu- mu ci farlan salatul fatihi
Na'am. Eh, muna maganar cewa kalma ta radiyallahu anhu asali a wajen malamin magabata in ga alittafansu sa radiyallahu anhu to suna nin sahabi ake ma wani addu'ar bayan sahabbai a ce rahimahullah to ganin sahabbai radiyallahu anhu tana zama hawa biyu gare su in ma cewa ba da labari dama Allah ya da su ko magana addu'a ce to idan bangaren addu'a ne aka ma wani baya ba ci amtani lahi amma dai bai cikin aikin magabata dangana an kun an tarda an tarda tawai na magabata suna nin sahabi ne kullum ba daga nan ake gane an ma sahabi a cikin radiyallahu an na ba sahabi a cikin rahimahullah haka ake malamai magabata assalamu alaikum la ya lawa alhamdulillah
wai kamar misali yanzu mazini ya mutu a azumin shekaru
to bismillah naji assalamu alaikum assalamu alaikum to eh mai magana kan mazi yan uwa lalle magana ce ta magabata da sabani da jimawa kanta ma mana ba da fatawar magana mai kari cewa inda mazi ne kadai bai bata azumi duk da mutum abin da ya kauce mishi amma bai bata azumi kamar daga cikin wanda ta na gama kamar na fiƙi suna na da sabik haka sai fiƙi suna abu malik da sanan wurare daga kuma ko da ka ɗauka na tarumar na kamar na ibn rashid za ka sana kama maganganun magabata kan masu adashi abu ne mai saɓani amma abin da mutum ya kauce ma abin da kai mashi haka kenan shi ne kwaro assalamu alaikum na'am la ya la ha eh ha ba shi ne kima assalamu alaikum to na ga dai akwai yan matsala kaɗan shi dai a takaice mutum ya rika kawo da rediyo don a ji abin da ke faɗi kenan kuma in mutum ya mana lamba tun lamba biyu aka bada sai ya ɗaya amma ta mabukin amma ta yarda ke da ka samu a cikin da ya karsa ko ɗaya shi ne kenan akwai ta yarda mai casa'in da ta mabu mai casa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan ka turu ban katoris turandoi sankant karin dai tukuna ta waccan da ta aksani da yawa ta yartal mai cikin shi na na'am
Salamu alaikum, malam. Muna da rana.
la ilaha illa anta sallallahu alaihi wasallam Ko malam da ka kono ana ke wuta da kotun da daga yau.
to shi da naji eh assalamu alaikum an wa maganar zakakono akwai an samu kasar na abdullahi bin umar wanda ya ba da damar ko ya magana iya huddata sauran kwana biyu da sallah kuma za ka ga irin haddasai suka yi zawa wannan annabi yake yake ba tsarin zakatul fitr in sa abu huraira inda ya kissa shi ta kana da aljini ya kaga zakar kono ce ke tsarewa kaga inda lokacin an tsare ta a takaice dai ana yi sauran kwana biyu kamar su misali gobe dubo hari tura nan kuda ba ga wata ba ana ibada ta amma ba zan fara bata zama farilla he wata ya tsaya eh he wata ya tsaya take zama farilla kanka amma ibada ta ana ibada sauran kwana biyu kenan ta dubo hari ana ibada ta kuma mai fa'idar haka ganin balle yanzu masu bada hatsi ko dawa kaga iya bukatar mutum ya kai zan so a kira sallah a samu da wadata ta abinci to kaga ga mutum sallah zai da shi ya sarwa ga ako hala ko duk in ma yayi assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Ya ne.
na'am
An wani an tashi da lafiya lau alhamdulillah harama.
na'am
Muna tambaya ɗan lokacin shan ruwa muke so.
to naji insha Allah to ah, shi dai ah, magana shan ruwa yanzu kenan da magaran da kewaye yanzu dai kare shidda da arba'in da takwas ga tabbacin kashi a cikin kenan magarba ta yi shidda da arba'in da takwas tsaye da sauri kuma a cika tsaye da kare bilba goma karshe kenan assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa kowa radio wa alaikum salam akwai radio kusan ka na'am
Malam, malam, mace, kamar ba ta kuma.
eh
ka iya huta kamar kamar in za ka huta shinkafa kamar kilo nama za ka huta mutum ɗaya to kuma masu da shinkawa ta kilo zakka da kilo a takaice da sahi kilo biyu da rabi maximum da yayi kurum kilo biyu da rabi ko mutum guda ko makaroni ko shinkawa kilo biyu da rabi aka hudda ko mutum guda yi eh dan da sahi na kuma su garma kilo biyu bai kai ma kar to zai dake da rabin dai saka mai sai fiƙi suna ya kawo duk gram samsan sat gram ne duk kilogram kilo biyu da gram 150 da nabu kaga kenan a takaice dai kuma akwai masa ganin kilo biyu da rabi ko da kilogram 600 gram shi tsaka tsaki an ka dauki kilo biyu da rabi ka sabke abin da kan insha Allah ko wani mutum guda ya lissa yin kilo biyu da rabi masu makaroni masu kuskus masu shinkawa har na da ta sauki kansa gaskiya eh la'ala bar la'ala mun aka kuma illa kullum kuma cewa ana hudda sauran kwana da kwana biyu amma kakka bari a taso daga iji ba ka ba zakaka ba assalamu alaikum na'am lafiya alhamdulillah ba a tamba na'am kuma ya sani kamar da ake babban sallah ta ake da layya eh da ake masallatai ake da yake
da masallatai ake hauri
eh kamar mutum ya farko da wuri yana yin yin layya shi ba sai ko na ba sun zo
ah, yana to yin kaka da wannan lafashin to assalamu alaikum to shi magana layya abinda nasar mai ce wanda ya yanka kafin sallah to kace ba shi idan an kare wanda ya yanka bayan idi shikenan dai an yi idi an kare wannan kuma irin halaka gano idi ba ce ba irin wani tunda idi aka ce in an kare idi kai sallah ka kare shi da ba gurin sharadin yanka layya ayi idi ayi sallah kare assalamu alaikum
Salamu alaikum.
na'am Salamu alaikum.
a a Ana furata.
to Allah amsa mana Allah amsa mana insha Allah assalamu alaikum Ya rasu musamman.
na bismillah na'am To, ana so tambaya wai kamar mudu, cikin mudu guda nawa ne mutum zai gudu. Kuma ana shaye shi an cika ko ba ya shaye shi ba.
eh shikenan shi maganar mudu na ga wani kuskure ne na cikin malaman najeriya ne na ga iya gwada muddi har iya cika gaskiya magana muddi duk inda ya zo gari ba ka duk mutum ya bincika ana magana hajjam kinshi abin da yake ciki asalin muddi na abin da na awarwa ruwa ya ta- ya taɓa tozo muddi abin da ake magana muddi kuma hanya mai sauƙi ma ya gane da yake cewa wai a cikin tozo na sa cewa tozo shi ne mai kuskure mai cewa yana tozo Eh, kuma ina da bidiyo ma wanda inda kana da ake da wasu an gwada maka wanda tun muddin da ake da asar na annabi sallallahu alaihi wanda suka gwada yadda ake auna shi ma aikace bane mai sauki a takaice muddi ana an ka dauki music shi ma cikon hannu tayin hannu guda biyu na mutum tsaka tsakiya ya muddi gaskiya ba magana ya tozo mutum guda aka ce muddi da sa'i duka zama ma makawai wani ma'aunin da sa'i da muddi a shari'ance ba wani tozo dole gama tozo shi ne kuskure shahiwa ce daidai ya zama to ba magana tozo irin na tiya ba wani tiya bane ba kenan muddi hudu ne mutum guda mutum guda muddi hudu ne assalamu alaikum wa alaikum salam alan na ba lafiya lau alhamdulillah mana da ana so mu mu sani wai annabawa nawa ne suka yi lokacin da alo
na'am assalamu alaikum assalamu alaikum to an uwa ka yi tambaya za ta kara cikin lamarin addini kasa annaba nawa wani abu ne na tarihi ba in zaga ga aya ko hadisi annabi cewa annaba annaba ana annaba dama lokaci guda irin wanda aka saka shahara irin su annabi zakariya irin annabi yahaya annabi isa sun yi aure guda ga irin anna- ga ga anna- annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq ga sanan ga irin su yusuf da baban shi wannan amma wani ce maka wai gashi kaza wannan kuma ba mu iya ce ma wa a lokaci guda ga sai dai ya baka tarihin wani annabi suka a lokaci guda amma nan abu ne wanda yake kuma bai ta fa'ida ma na abin da yake tambaya assalamu alaikum
Na kwanan kuma da.
la ilaha alhamdulillah Kama mai azumi haka yana iya hanyar da dare ko kuma.
ha
A kama haka mai azumi yana iya hanyar yau ko kuma zai zai.
hade mewu bai bata azumi illa ba su a tara a hade amma dai hade mewu mewu abu ne mai kai da kawo a cikin wuyan mutum ba a cewa mutum hade mewu wani wuce mewu wani lahi ne gaskiya mewu bai bata azumi eh magana mewu bai bata azumi eh assalamu
Salawa.
alaikum wa alaikum salam
Salawa.
wa alaikum salam wa rahmatullah
A rama ta shi lafiya.
lafiya alhamdulillah
Ya karatu.
alhamdulillah
A rama muna tambaya ne wai abu sa mai mai alwala sun sha sigari wai ya sake alwala da dokar.
tun dai musani musamman da haka na musani ba musamman za ta mata Allah ba Hmm. na'am Ah, muna fata da yan uwa takaice mutum ya tambaya ta gyara addinin shi kai tambaya ta gyara addinin Allah amma assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
na'am bismillah Muna da tambaya.
alhamdulillah bismillah kamar ku take mutum ya aika ma hadisi da ba hadisi hadisi hadisi da ba ko kuma sai kana da to bismillah na'am bismillah assalamu alaikum bismillah na'am
malam muna sanda to bismillah
wai misali kamar wajen mutu da ake buga eh kana iya kasa iya ko ka auna ko na ya mutu babu matsala da to bismillah shikenan yan wa takaice abin da ya shahi kana iya hudda hatsi wannan bangaren wannan bangaren dawa ko shinkawa da makaroni ba laifi bane ba kuma maganar tiya eh a yanzu idan mutum bai da abin awo iya shiga rubu ka san abin zai auna ba idan ka auna wa ko mutum guda tiya guda ka kubuta har ma da ƙari ka ƙara alheri ne ma eh ka ƙara alheri assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
malam an tashi lafiya lafiya lau alhamdulillah
da lafiya ya azumi azumi alhamdulillah Allah amsa mana ba Allah ba na dade bai na dade bai kira bai sa na ga da cameroon ne ko cameroon ce ko na ga eh, to haka ne muna cikin karatu ne yanzu muna a radio ba tare muke ba a ra- eh, a radio muke ba tare ba Eh, Muna lafiya ne.
lafiya lau alhamdulillah
Ma'azin da ma'azin.
Eh, to, eh, Mana yana ina ina ina roƙo addu'a ina neman
na assalamu alaikum assalamu alaikum na la la
Malam ya ya ne mutum taron mutane da azumi.
eh ranar wata malamai suna da saɓani kan shi gaskiyar magana kamar abin da shi islam ibn taymiya ke cewa cikin ritan shi a hajjata siyam cewa gaskiya babu nasin za a kama kwanda ya bata azumi amma yawan abubuwa mutum ya kauce min shi lahiya ka kauce min shi lahiya gaskiya don rikicin kasa kanka sa kanka in ka riga cin kuskure ka shiga wannan kuma a ce maka akwai fatawa cewa baya baya bata azumi na'am na'am wa alaikum salam
Abubuwa gane.
to an wani ga na ya kamata mu tsaya ganin lokacin ya tafi muna fatar Allah subhanahu wataala ya amshi dukkan ibadodinmu gaba daya ya gafarta wani kurakuran mu sa mu cikin antatu daga wuta a cikin wannan wata na Ramadan kan yin kare amin ya rabbal alamin salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته